muna kan aya ta da biyu da hamsin da takwas wanda zai karanta mana ayar Qur'ani shi ne Rama zai yi Aliyu dan maulan mu sai da Usman Bauchi wanda zai fasara maulan mu Shaykhul Islam a Shaykhu Tahir Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara mashi lafiya kama Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تر إلى الذي آج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يا رسول الله يا يا لاباري يا ساميكا لاباري مجمنا ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم وفي جاهية النبي إبراهيم خليل الرحمن ana taimu lawar mulk kawai don Allah ya ba shi mulki ya daga wuta har ya yi dawon shi ma ubangiji ne shi ne na maru dan kana'an ana taimu lawar mulk in gane ibrahim rabbiyar da zai yi yomi annabi ibrahim ya ce masa ubangiji na shi ne mai rayawa shi ne mai matarwa ce sai ce wannan kadai ni ma ina rayawa ina matarwa sai ta ɗauko mutane daga kurku guda biyu wanda aka hukunta musu zaman jarum na iyakan rai da rai ya ka ɗauko su guda biyu shikanan wannan an yanka masa hukuncin rai da rai wannan ba an yanka masa hukuncin rai da rai sai ce to kai ɗayan nan kai je ka ba za a kashe ka ba na raya ka kai kuma zan kashe ka yanzu ya kashe ɗayan ya raya ɗan ke wannan kaga ni ma na yi na raya wannan na kashe wannan yace a a ubangiji na shi ne mai fitar da rana ta gabar kai kuma fitar da rana ta yamma mu gani fa buitan ladhi kafar wannan kafiri zai yi dima wace ya rasa amsar da zai bayar wallahi shi Allah la yahdi al-qawmal zalimin baya shiryar da zalimai kafirai hanyar ba da hamsa a kan yin waɗannan jawabobi.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه النار بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام
بأنفسهم وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بات قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام واذكر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه واذكر إلى إبيرك ولجعلك آية للناس وذل الإزام كيف ننشرها ثم نكسوها لهما ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير yadda ka ji wancan hukunci na na namruzu waɗanda Allah ya ba su mulkin duniya gaba ɗaya guda hudu ne ɗaya biyu kafirai biyu musulmi kafirai su ne shi wannan wanda ya jaya da annabi Ibrahim din nan shi waktar nasar sai kuma sai kuma fir'auna musulmi kuma sai zulkar nairi da annabi suleiman aukan lalzi marra ko kuwa labarin mutumin nan da ya wuce alaƙar yatin a baitul maqdis wa hiya kawiyatun garin ya riga algariyar ta riga ta rushe ala urushiha ta rushe akan binayenta da rukobinta qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha yace Allah da iko yake yanzu wannan yaya Allah zai raya wannan gari bayan ya mutu ya lalace ya zama haka qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amma ta wallahu nan da sai Allah ya matar da shi biyar da amin shi shekarar dari suma ba sa sai bayan shekara dari Allah ya tashe shi da aka tashe shi aka tambayi kam labis nawa nawa ka dade a wannan guri sai ya kasi yace yau ma nawa ba ta yau da ya duba ya ga na zamani ai yau yau kai yau ne na zo da sami ko kuma tun da rana ba ta fadi ba ba wuri guda ba ne wani sashi ne na wuri guda kada ta yi mai ba shi labari ce ba balle bin sami ta amin mala'ikan da aka za shi yana magana da shi zai ce ba ai ka zauna a wannan wuri shekara ɗari bazzuila da amika wa sharabika lam ta zanna duba koriyonka wato gora inda akwai abin shansa na asirin inabi akwai abin nan abincinsa na da inabi shi ma da kuma abin taunawa hada kam da bisu da bisu wanda bisu bai ta fasila da amika wa sharabika lamai da sanna amma abin mamaki ka fara duban abincin naka tukunna lamai da zanna bai rube ba da abincinka da abin shanka ga sunan kamar yau aka ɗebo ina bin da mai ka zanna bai rube ba ba zu ila da amika wa shirabika da yau ta zanna wa zu ila iberika ka dubi jakinka da ya duba jaki zai ta da jaki aso zuwa sun yi fari suwal jaki ya zama kashi kashin ma ya zau ya yi fari suwal to zai tsarka aya tallin nasi za mu mai da kai aya akan Allah yana ta da matattu mutane su gani da idonsu wani tsarka aya tallin nasi ba zulla ibiyar ga wani tsarka aya tallin nasi ba zulla da hannu ka wasu rafi ka lafi ta zanna ba zulla ibiyar ga wani tsarka aya tallin nasi wa zulla izami kai ba don shirwa sun mana su alama duk wannan gazuzuwan ka ga iko yadda nake har hada gazuzuwan in har haɗa su a gaban ka kana gani in tara su sannan labta musu nama sannan in haɗa in haɗa jakin nan haɗa rabtansa in sa masa nama in sa masa bargo in sa masa jini da abun rayuwa sannan sa masa fatarsa daga ya tashi ya yi kuka irin na jaki sai Allah ya haka nan yana gani Allah ya haɗa gashin yana ganin Allah ya lafta nama akan gashin yana ganin Allah ya shirya yaƙi ya daidaita shi ya kawo fata da ya yaba masa sanda ya tashi yana kuka irin na jaki wasu layi bai yi kwarar kyar gazali na warzu da islami kai wannan shura sun mana su alama wadan ma ta bayyana ra yayin da wannan duka ya gani da idonsa ya hada iliminsa na zuciya wanda dama ya imani Allah yana raya matattu amma bai taba gani ba sai yau ya taba ya ga labari na ido ya nan ya hada labari da na gini na zuciya kana da yake alamu na riga na san annan lashi Allah kadirun mai iko na na kulli shay'in akan kowane abin da ya ga dama yi Uzairu ya zo ya tadda garin Kudus ya riga ya rushe ya zama kawai ya lalace ya yi mamaki ya kuma zace wannan garin yadda ya hallaka nan wata ran Allah zai raya shi ya rayu ya zama kamar yadda yake da annabi ya bi lawa da wadiya yaya Allah zai raya garin bayan bayan ya mutu ba ma ta wanda sai Allah ya kawo masa mutuwa mai ta amin shekara ɗari ya mutu yana da shekara arba'in ya mutu ya shekara ɗari da aka zo tashinsa sai aka tashi a kan mai shekara arba'in yadda ya zo wurin ya bar ɗansa mai shekara ashirin to sai ya zo yau yana da shekara arba'in ɗansa kuma yana da shekara ɗari da ashirin yau ya yansa duk sun tsufa annabi ya ji dawa da wata ba ma ta wala mai da awin zuwa ba ga kamla gara kamla wis aka tambaye shi nawa ka zauna anan kare ne da bisu yau wani bazin ko kuri na ko ma sake kuri ne kare mala'ika ce mai wanda lissa min ta amin shekara ɗari kai a nan wannan wuri fasulila da amin ka dubi abincinka a cikin kori ko sharafi ka abin shanka lamai ka zanna ba su rube ba wanzu layi kai daga duba jakinka da ya rubo duba jaki jaki ya zama kashi kashi wani son shekara ɗari zai ga yadda mu da jakin Allah ya tara yadda kazozon ya har hada zo ya lafta musu nama ya lafta wa jakin fata shirya shi ya zama jaki cikakke sai ya tashi na kukan jaguna ho ho ho ho wasu layi mai kawai karga talin na za mu da aya wanda mutane za su gane Allah yana raya matattu wanzu la da amika wa shirabi ka rame da zanna wanzu la yi mayar ka wajen cika da zanna wanzu ilal izami ka sa ido ka kalli yadda ƙasusuwan jaki ka yadda za mu har haɗa su mu gama su mu ɗaure su mu labta nama a kan su mu ƙera jakin mu sa masa wata ya tashi ka gan ka gashi ya tashi jaki ka kamar na da wanzu la yi mayar ka wajen cika da zanna wanzu ilal ka wajen shirwa su mana zuwa rama wannan ba ta bayyana da labarin ya bayyana masa uzairu ya gani da idonsa ala alam annan lara kulli shi gani na san dama Allah yana da iko yin abin da ya ga dama yi gana sai da jaki ya hau jakin sai koma gida ya zo ya koma gida wane ne kai jini da uzairu a karkatura mana musibar da ta sami shekara da shekaru ya wata wasan inda yake ba a ce aini ne uzairu din sai aka ce uzairu dai shi ya haddace a taura yanzu ga shi a tauran mu ta bata in kai uzairu ne ka ba da shiftan a taura shi ya ba da shiftan a taura daga farkon ta karshe dama ba ma da da zai shi shi uzairu din ya ka dauka ga jako wata taura ta asali wadda tana kunne a wuri kaza gindi wuta dabina aka je aka toro aka kawo aka yi aka duba aka ga tsohon attauran da wannan attauran da ya cifta yanzu aka aka aka rubuta ta yi daidai sai aka ci ne aka ci kai wannan kamshanin naga ya girma ko kai dan Allah ne a'udhu billahi to daga nan ne aka ce uzairu billahi uzairu ko dan Allah Allah ba shi da na Allah mai ka sanna wannan mata bai lau kala ala wanda la rabu li gari na riga na san Allah bai iko yin komai ne
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها على نيوي هذه الله بعد موتها فمات والله مئة عام ثم باتا قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى بيرك وجدت لك آية للناس وانظر الإذان كيف نشرها ثم نكسها لهما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تجن ودي har yanzu ya rasu Allah ga wata kissa ma har yanzu ta maganan raya kashewa da rayawa din wai kala ibrahimu tun lokacin da annabi ibrahim khalilur rahmani ya ce rabbi arini kaifa tujin wadi Allah yana roƙonka ka nuna mini wanda da ido na ga yadda kace kace ta da matattu to wannan roƙon sai ya zama cikin ladabi ba irin na uzairu ba don ka zan shi uzairu bai kai darajar annabi ibrahim ba saboda ladabin su ba zai zama daidai ba sai aka nuna masa raye matattun a jikinsa da koriyonsa da jakinsa amma annabi ibrahim da ya rabbi ari ya allah ubangiji na arini ka nuna mini kai ba tuji na wuce ya ya kake raya matattu ya wato ya yi dini ya san allah yana raya matattu a bai taba gari da idonsa ba yana so allah ya nuna masa ya gari da idonsa sai allah ya nuna masa a jikin tsuntsaye guda hudu ba a kansa ba ala walam tumina baka ai baka yadda yana raya maka tuba ne ja na riga na yadda na riga na yadda kada bane walakin liyar ba inna kalbi ni da ina so a nuna min gari da ido na zuciya ta ta da in hada ilimi na na gari da ido da ilimi na na zuciya na yakini kada wala mutumin kada bane walakin liyar da liyar ba inna kalbi kada ba bazar ba ta fi na tsayi ido yanzu ka kama su tsuntsaye guda hudu ka kama hankaka da da tsuntsun na mai mai mai mai ado da hankaka da dawus da da zakara da mai tashi sama mutum nan ha ba shaho ba mikiya wa'annan suna da halaye su guda hudun nan wato kurab shi hankaka yana da kwarin abinci da yawa shi kuma ita kuma mikiya tana da neman abin duniya ko yana nesa shi kuma zakara yana da neman jima'i shi kuma dawusu yana son ado daga yana bayyana adon zamini to wayannan halaye su ne suka suke sa mutane su rabu da Allah su kama duniya son abinci son dukiya son mata son ado kowa ya kashe waɗannan to zai zama mutumin Allah ka kashe su in ka kashe su sai ka dallaga naman su ka rike kawunan su a hannunka ka dallaga naman su haɗe da ka kasa su kashi hudu ko wani kashi ka ɗora shi haka wani dutse a cikin duwatsun da suke gabanka kashi hudu ka rike kawunan su sannan ka rike sai ka kira kowanne ka ce zakara taso da ga naman zakara ya taso yana motsi yana yana warwatsewa yana harhadewa har ya zama zakara cikakke ba abin da ba shi da sai kai sai ya zo wajen ka zai karbi kai da ga dawuzu dawuzu ta zo ga rayu saboda don izinin da izinin Allah daga naman dawuzu ya harhado yana yawo yana harhadewa da gashinsa ya haɗu ya zama dawuzu cikakke babun da ba shi da sai kai ya zo wajen ka ya karfi kansa haka kuma an kaka haka ita mikiyar ma da su kuma sai yi ya haka da ya gani idonsa ga yadda Allah ya raya matattu da idonsa ya gani Adamu gana Adamu wannan rana kuli ya gani sun matsohunna ka kira su yaƙi naka za su tafi za su zo maka sayin a tafi ba ba tashi ba a tafi za su zo maka su karbi kawunan su wa da wannan la ka sani Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay na kan komai duk da wannan ana nuna ayoyin Allah yana raya matattu
والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل مثل الذين ينفقون سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سنة misalin waɗanda suke ba da sadakan abincinsu saboda Allah kamar su lihabbatin nan batar kamar kwaya ne guda ɗaya ka shuka a cikin taki ko kwayar gero ko kwayar maiwa da ka shuka sai ya tsiro shi kadai da ya tsiro sai ya rasu rasun nan suka zama guda bakwai ta gefen kudu reshe uku ta gefen arewa reshe uku ga kuma na farko na tsakiya din sai suka zama karare guda bakwai sai suka tashi suna kara guda bakwai sai suka ba da zangannu guda bakwai ko zanganniya ta ba da kwaya ɗari ɗari kaga ɗari bakwai kenan to ƙasa kenan ka ba ta ajiyar kwaya ɗaya ta baka kwaya ɗari bakwai balle Allah Allah yana ninninka kayan sadaka yadda ya ga dama to wai idan baka taba ganin lokacin da aka raya wancan gari na uzairu ba da jakinsa ba ka ga lokacin da annabi ibrahim ya tada tsuntsayen nan ya ba su kawo da suka rayu ba ai a garin ku ko a bana ka taba ganin an yi shuka kwaya ɗaya sannan kwaya ɗayan ta aibu ta zama kwaya bakwai suka ba da zangarnu guda bakwai nan ga fa'idan samun ƙarin ninki daga Allah ga kuma fa'idan Allah yana raya matattu idan mutum na mamaki wai Allah yana raya matattu ka ce masa yau ka ci tuwo eh na masara ko na gero ko na dawa idan ya faɗa ka ce ai gawan masara aka shuka ta tsiro ta zama sabuwar masara gawar shinkafa aka shuka ta tsiro ta zama sabon shinkafa aka dafa makaci ai kai ka fi kowa sanin Allah yana raya matattu ka shuka gero gero ya ya tashi ya zama mai rai ka ci ai ba sai ka tambaya ba Allah yana raya matattu ai kai da idon ka gani kullum matattun da Allah yake rayawa na gero da dawa da shinkafa da maiwa su ne ake ci a shuka waɗansu kuma baɗi a cin matattu na baɗi kullum haka ake yi kowa ya ga wannan da idonsa nan an ba da fa'idan ƙwaya ɗaya ta zama ƙwaya ɗari bakwai an ba da fa'idan kowa ya san Allah yana raya matattu kullum abincin da kake ci matattu aka raya ka samu wannan abincin ka ci wallahi zahibu liman yasha Allah yana ninka wanda ya ga dama daga guda ɗaya ya zama goma daga guda ɗaya ma ya zama ɗari bakwai daga nan ma ya zama ya fi lissafi saboda Allah ya ninninka wallahi zahibu liman yasha wallahi shi Allah wasun mai yalwan baiwa ne mai yalwan kwalla ne alimu masani ne
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون sai ubangiji ya ɗauki ya ɗauki gefen infaki din gefen ciyarwa din saboda a kudaitar da mutane ciyar da abinci yace waɗanda suke ba da abinci suke taimakon marayu da miskinai da wakirai suna ba su abinci suna ninka suna ninka abin da suke bayarwa saboda Allah ne Allah yana ninka musu amma da sharadin kar su ba ta sadakarsu da gori idan ka ba mutum sadaka ka yi masa gori ka ba ta sadakar ka ka masa gori ko ka gaya masa baka magana kai ko da da ba don ni ba ai da yanzu ba ka dare ni ne nake maka kaza ni ne nake maka kaza to gorin nan yana rushe a sadakar da kai shi ya bata ta thumma la yutbi'una ma anfa'u mannan ba sa biyar da abin da suka bayar din ba sa biyar da shi daga baya da gori wala azan ko ko mummunan magana da za ta cuci wanda aka taimakawa din wanda suka yi haka duka ba su yi gori ba ba su cuci wanda suka bai wa abin taimako din ba waɗannan kamar da mu ajrum inda rabbim ladan su yana ga ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma babu bakin ciki gare su قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله غني حليم almajiri ya yi bara a gidanka ya zama babu abun bayarwa din ka gaya masa magana mai daɗi Allah ba sa Allah ba sa Allah ya buɗa Allah ba sai ka je gaba almajiri Allah ya mana gafara saboda wannan maganganu masu daɗi ya fi ka bashi sadakan kai masa gori ka gaya masa ba ku kenan gare da rana kuna bin mutane gare da rana kuna bin mutane kun da mutane da bara kamar yadda yake faruwa yanzu yan boko ba gidan zan iya zuwa bara ba don almaji ba za a gan shi kofar minista yana bara ba ba za a gan shi kofar gwamna yana bara ba ba za a gan shi kofar wani babban ma'aikacin gwamna yana bara ba amma su suke damuwa wai ana fara da ana fara fara ta cuciwa ne ne ku dauke sashi kudin gwamnati ba suna koyewa a zamanin annabi ana bara a zamanin mutane ne mutakaddimi na ana bara bai bara ai bai cuci mutane ba ai ya taimaki mutane ne za ka yi ƙaura zuwa wani gari sai ka zaɓi wani mai jaki ko mai mota ya zo yana ɗauka maka kayanka yana kai maka garin da za ka koma wanda in an ce kai ne za ka gida ka kai garin da za ka koma za ka iya kaiwa ba ya kai maka na'ira ya ajiye maka gamun ka zo ai ya taimake ka shine mai bara a rajin da zai yi ka zuwa bindini ba za a rika lalai da ƙwarya jima wala ya hudu wala tsarin miskini ana tambayar manzon Allah ko ka san mutumin da yake karya da tashin kiyama in baka sani ba shine allazi ya dukul ya ce wanda yake an giza maraya in ya zo gidan sabara neman abinci an giza tabi gaba mu kun da mutane ko ke da dire da rana kuna ta kuna dabu mutane da bara an giza shi wala hudu wala ta'abil miskin kuma ba zai kudaitar da masu abinci su ba miskinai abinci ba shi ba zai bayarwa kuma yana hana masu bayarwa bayarwa kamar aka ce wa Allah ai akwai waɗansu mutane sun yarda da tashin kiyamar su musulmi ne ma amma suna yin wannan irin halin na koran miskinai in sun zo bara na faɗin bakar magana masu bara duk suna yi Allah ce mai sallah yayi haka amma in dai mai sallah ya haka kalmar azaba ta tabbata ga wannan mai sallah wailul lil musallin azaba ta tabbata ga wannan sallar da sallar ta bata ba shi tsoron Allah da kyautawa min kenan da fakirai ba wai bil musallin alladhina anzala alaihim zabu wannan mutane sun mance masallar da suke yi sun mance da ita shi yasa wata yanke cikin zuciyarsu ta samu tsoron Allah da kyautawa min kenan da marayu ba a saboda haka cewa wai ai bara ba ta cikin musulunci wane ne ce maka bara ba ta cikin musulunci gashi a cikin alkur'ani gashi a cikin hadisi kace bara kai dai ka karanta musulunci ba kar ka bada labari cikin musulunci saboda haka wata rana yaran sai na ali hazan da hotel sun yi rashin lafiya sahabbai sun je gaishe su kai da yaran sai suka yi alkawari ce Allah kai yaran nan namu muna roƙonka ka warkar da su in dai kamar kamin da hassan da husaini ni zai alkawari zan yi azumi kwana uku dukkan sahabban da suka je suka yi alkawari sai suka ce kai ma abul hassan muna so kai wannan alkawari ke ma uwar yaya sai da faɗi ma ki alkawari za ki azumin kwana uku duk sai suka yi alkawari za su yi azumin kwana uku sai Allah ya warkar da yara da Allah ya warkar da yara saura sai dai su biya nuzurin su wato bakacin da suka yi diga a lokacin ba su da abin hannu sosai sai na wani na ali ya kokari ya samu abinci na kwana uku sun yi abinci rana ta yi kusan faduwa sai aka samu wani mai bara ya zo kofar gidansu miskini yana bara ya mutanen gidan manzon Allah ku ji tausayina ku ji tausayina ku ji tausayina ni miskini ne yunwa za ta kashe ni ku taimake ni ya gaji to kai masa abincin aka ɗauki abinci aka kai masa washe gari sun yi azumi na biyu sai wani maraya ya zo kusan faɗuwar ake ya mutanen gidan manzon Allah ku taimake ni ku ji tausayi na ni maraya ne yunwa za ta kashe ni yunwa aka ɗauki abincin aka yi musu aka yi masa aka yi masa washe gari za su karasa azumi na uku kusan faɗuwar rana sai ga wani barere daga daga mutanen da aka kama a yaƙi ya mutanen gidan manzon Allah ku taimake ni ku ji tausayi na kada yin wata kashe ni ni bare rai da aka sake ni daga gidan mutane yana sai suka ɗauka suka kai shiga sai ya zama su ba su da abinci ganin ga azumi uku kwana uku ga rashin samun abinci kwana uku sai Allah saukar da ayoyi na yabon su yufajiruna da yufuna bin nazari masu cika nuzuri masu cika alkawari ويخافون يوما كان شره مستديرا ويقيمون الطعام ما ciyar da abinci ala hubbihi tare da su ma suna son abincin don azumi suka yi ويقيمون الطعام ala hubbihi tare da son abincin miskinan miskini wa yatiman da maraya wa asiran da kamimi innama nuqimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura aka wadannan ayoyi ne yabazu annabi ya karanta musu suka ji daɗi da irin wa'annan duk suna cikin addini wai mutum ya buɗi baki ce babu bara ba bara cikin addini ba yi cewa ba bara cikin addini akwai bara أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الله يضاعف لمن يشاء الله وأحسن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ما تبان ما تدوك يدو سبب الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى إن ثم بعد صدقة باسا في يد صدقة دوني غوري كون دون كلمة تشوتا وإن مدعي واجب من رب لا دفنا غوبيجهم لا دفنا غوبيجهم زينين من كاموسو Raka wa alaihim babu tsoro gare su wa dawo ya zanuna ba za su yi baki cike ba. kaulun maruhun faɗin faɗa wa almajiri kaulun magana maruhun mai kyau wa makafiratun da nema masa gabara khairu ya yi min sadakatin ka ba shi sadaka ya kowa a zantar na kafiyar da magana mai cutarwa gare shi wato ka zallabe shi ka gaya masa magana mai daɗi ya fi ka ba shi sadakan ka zazzage shi wallahu shi Allah ghaniyyun mawadaci ne wannan mai baran nan fa bawan Allah ne Allah nan mai sama da ƙasa mai koyi mai kowa wannan mutum fa bawansa ne da ya ga dama da ya talauta ka ya arzukta shi amma sai ya ga dama yanzu ya arzukta ka ya talauta shi don ya zama aya gare ka ya ɗauka maka kayanka na duniya ya kai maka lahira Allah ghaniyun ma wadaci ne Allah ubangiji wannan mai bara halimun ko mai jinkirtar da azaba ne ga wanda ya same shi
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه مصلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والذي الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين ubangiji yana cewa ya ayyu allazina amanu ya ku mu'minai la tubtilu sadaqatikum kar ku bata sadakokin ku bil manni da gori wal azai ko da mummunan magana ta cutarwa in ka ba mutum taimako kar kai masa gori in ka ba mutum sadaka kar kai masa gori kuma kar ka faɗa masa magana da za ta bata masa rai ai ba don ni ba ba don nake ba shi abinci ba ai da baya duniya a Allah ne ke ba shi abinci la tubtilu kada ku bata sadaka ku sadakokin ku bil manni da da gori wanda zai da magana mai cutarwa kallazi yubi kuma da huriya annati domin sai sadaka ta tura banza ba za ka samu komai ba sai ka zama kamar wanda yake sadaka don riya don mutane su gani su yaba masa wala yu'minu billahi wal yawmil akhir lokacin da yake ba da sadakar nan riya kawai yake don mutane su gani su yau shine mai ba da sadaka shine mai taimako wala yu'minu billahi bai sa imanin Allah zuciyarsa wal yawmil akhir da ranar lahira lokacin da yake ba da wannan taimako mazalu ga mazalin zafarin alayhi turabun wannan sadakan ba za ta yi amfani komai ba sadakan mai gori da sadakan mai mummunan magana da sadakan mai riya ba su da amfani komai kamar dai a dutse mai santsi a kawo ƙasa a ɗora a kansa kan dutse mai santsi din sannan kawo mamako ya buga akan wannan wannan turbayan kaga sai ya zo samu dutsen ya koma mai santsinsa kamar da kasar ta tafi to haka sadakar mai riya sadakar mai gori da sadakar mai zagin mutane bayan ya taimake su haka take tafiya ba su da amfani kamar da ita wani na sabo wabilin fatar ga ya bashi saltan a bushe la ya biyo na lashe min ba ka zo za su samu ikon samun wani abu daga cikin abin da suka bayar والله تعالى لا يهدي وزي القوم يعني الظالمين masu cuta masu gori wa mutane in sun ba su taimako ba.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير
Ina masu musulunta su biyu su mazo kusa sun zo kusa na su daga hannu su yi haka sun yi to abin da na faɗa shi za ku faɗa la ilaha illallah
لا إله إلا الله muhammadun rasulullah محمد رسول الله sallallahu صلى الله عليه alaihi wasallam وسلم
ashhadu أشهد
ashhadu أشهد
أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kuka faɗa ko ka faɗa a cikin zu- tun daga zuciyarka har bakin ka yarda Allah shi kadai ne ubangijin mu shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai shi yayi kowa shi kadai ne muke bauta masa shi kadai ne Allah mu kuma ka yarda shi ya yi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzon sa ne ya zo mana da wannan addini na Islam kuma ka yarda annabi isa bawan allah ne manzon allah ne wanda allah ya aiko shi kafin aiko annabi muhammadu allah ba shi da ɗa shi ne shi annabi isa an haife shi ne da abin mamaki yadda allah ya adam ba shi da uwa ba shi da uba ya yi hawawu ba shi da uwa haka ya yi annabi isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma ya yi muna da uwa muna da uba amma duk da haka ba ubanmu ne yake kera jikinmu a cikin uwarmu ba Allah ne ke kerawa yadda Allah ke kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ba mijin matar ne ke kera jinjirin ba to haka Allah ya kera annabi Isa a cikin uwarsa a bawan Allah ne manzon Allah ne ba shi da uba ikon Allah ne yadda ya hawa uba ta da uwa ya yi adam ba shi da uwa ba shi da uwa mu koyi muna muna da uwa muna da uba kayan da damar da gaba na ka ce alhamdulillah alhamdulillah ka zama musulmi ne ko to kun zo musulmai yanzu abin da ya zama dole akan mu ya zama dole akan mu muna da sallah kullum sau biyar za a koya muku za ku je gida ku yi wanka in kun yi wanka in rana ta faɗi za ku sha ruwa ku ce kun yi niyan yin azumin na har ya ƙare sannan kuma muna fata Allah ya ba ku dukiya ku bin da zakka Allah ya ba ku lafiya da hatta hanyar lafiya ku je ku yi haji kuma ba a cin alade a cikin musulunci duk wanda musulunci ba sa yi ba za ku yi ba menene sunayen ku da ya zo ya zo nan zara ebar ya zo ne suna kake zo a sa maka na musulmi don wanda kaza sunan ka muhammadu yawan ya kuma ya kusa zumi ne ɗaya sunansa mobi modi wani suna kake wani suna kake so na musulmi abubakar dama daga muhammadu sai abubakar muna maka murna muna maka murna muhammadu muna maka murna abubakar Allah ya raya kyakkyawar Allah ya rike muku musulunci ku Allah ya raya kyakkyawar rayuwa irin wankan na za ku yi na yau din nan kowanne ku iya kwanta da matarsa sai ya yi wannan wanka sannan yake yin alwala ya sallah ana kira sa wankan jaraba mune muku murna Allah ya raya ku kyawun rayuwa Allah ya taimake ku ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة ثابها وابل فأكثر العظيمين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون خبير وبصير أو كالذي to wannan misali na farko wanda ya sadaka ya ba ta sadakarsa da riya ko ya ba ta sadakarsa da gori ko ya ba ta sadakarsa da bakar magana sadakar ta tafi a banza kamar yadda ruwa in ya doki dutse mai sandi sai tubayan da ke kai tafi a banza haka sadakarsa ta tafi a banza wajen da zai gudawa da hukun gamar zatin layi amma misali waɗanda suke ba da sadakansu saboda neman yardan Allah ba ta yin gori ba ta zagi wanda suka baiwa ba ta yin riya ibtina amar zatin layi tana neman yardan Allah ne da wannan sadaka wata bidan minan ko zai kuma sun riga sun tabbata a cikin zuciyarsu na yi saboda Allah Allah kuma zai saka musu kamar zai jannatin birkodin gaban gona ce aka yi ta a kan wuri mai tudu na saba hawa birin fa'ad tubula a zaifai aka yi ta a gonar nan ta samu shuka ta samu ruwa ta samu rayuwa fa'ad tubula a zaifai abin da ake nema a gonar sai sai gonar ta ninka har guda biyu wanda mai zuba wa birin fasal wannan gonar koda ba ta samu manya-manyan mamako ba ko da yayyafi take zamu za ta ba da wannan abin da za ta bayar din na abinci wallahu Allah kabirun bai sani ne ma ta abin da abin da ke aikata ku ya ku saboda Allah min nakhili wa anabi أيود أحدكم أن تكون له جنة من أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها يصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها النار فيها من كل الثمرات ولو ذرية ضعفاء في- فأصاب إيثار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون yanzu ɗayanku yana gurin an tafi lahu jannatu ya zama yana da gona ta itace min nakhilin da dibinai wa anabin da inabi go- gonaki masu kyau ruwa yana gudana a cikin ƙarƙashin gonakin da hubiya min kulli samara duk abin da ake samu na yayan bishiya akwai su a wannan gona ta yi kyau wa sabahu kibaru sannan tsufa ya samu mai gona wani huzur ya tsuntuwa ba ko yaransa ƙanana ne ba su yi aiki ba ba za ba yi zaru fi naru sannan gonar sai wata iska ta zo ta buga gonar tare da wuta sai gonakin zabu yayan bishiyar suka kone fatara ga ta gone wani huzur ya tsuntuwa ba ba za ba yi zaru fi naru fatara kan sai gonar ta gone كذلك بأن لكم الآيات لعلكم تتفكرون هكا الله يجيبك بيان آية وينزع دون tunani ku gane kaga wannan kuma yana da gona ta itace da inabi da dibinai su yi ƴaƴa masu kyau sannan shi ya tsofa sai bala'i ya samu gonar aka samu iska mai busarwa sai ta busar da ‘ya'yan bishiyar suka bushe suka lalace ba za ba isa rufe na sai ta kore yanzu mutum ya yi fatan ya yi haka ba zai yi fatan ya yi haka ba saboda haka in za ku ba da sadaka ku bayar saboda allah ban da gori ban da mummunan magana ban da riya
mai tambaya na cewa na kara mutum lafiya Amin.
yana son shi bayani game da shirkul asgar da kuma shirkul akbar
na?
mai tambaya yana son shi bayani shirkul asgar da shirkul akbar bayanin shir- shirkul akbar da shir- da shirkul asghar riya shine ake kiransa a shirkul asghar tsafi kuma irin na arna shine ake kiransa a shirkul akbar a duk wannan kafirci ne wannan kuma rushe aiki ne shirkul asghar a- abin da ake yi a samu lada saboda Allah sai kai kai ka nuna wa mutane don dai kawai a yabe ka in an yabe ka nan ka ya ishe ka ba sai Allah ya baka lada ba shine ashirkul asghar riya kenan wannan yana rushe ladan aiki ashirkul akbar shirkul akbar kuma yana rushe musulunci mutum zai zama ba musulmi ba mai yin tsafi ba musulmi bane
Allah bai tambaya ta biyu mai tambaya da tambaya ne game da zakka zakkan kudi ya ce kudin idan yana da kudi sai sun kai shekara ne zai fita zakka ko kuma a in yana kasuwanci duk lokacin da ya samu riba shi ne zai fita zakka domin ya zama malami na cewa sai ka samu riba kake fita zakka ko da lokaci shi ne ke neman karin bayani zakkan kuɗi shekara ne mutum ya samu kuɗi sun kai nisabi to sai ya aje wata a cikin wannan watan ne na samu kuɗi sun cika nisabi saboda haka a cikin zai riga fudda zakka ko watan azumi saboda farallan watan azumi ko watan maulidi saboda farallan watan maulidi ko watan muharram saboda shine farkon shekara kowane wata dai ka aje ka je in watan ya zo a cikin za ka fidda zakka to sai ka lissafa kuɗinka a cikin kowane rubul ushuri wato miliyan arba'in ka ba da miliyan ɗaya dubu arba'in a ba da dubu ɗaya a cikin zakkan kuɗi
sai da ba ta gaba kan wani lawo da ka gana cewa shi ne ya tsinci tarbi a kasa kuma sai ya nemi mai shi bai same shi ba bai same ya tarbin ba sai ya ce tarbin yana amfani da shi na ko Allah da shi shi ya dace haka
idan mutum ya zinci abu ya sanar da mutane abin shekara guda har ya samu mai shi idan bai samu ba har shekara guda ta yi to shi kenan sai ya amfani da shi ko kuɗi ne ko sharbi ne
ya sai tambaya ta gaba mai tambaya na cewa a cikin a cikin musulunci akwai a cikin addinin musulunci akwai maganar maida ya tambaya maita wani abu ne na al'ada akwai dai ainu wato kamun kamun baki ko kamun ido annabi yaqub yana gaya wa 'ya'yansa in za ku shiga kar ku shiga gaba daya kar a riga cewa "Uh, duk waɗannan ya'yan mutum da a ku shiga daban-daban kar kai ido ya kama ku to a zamanin manzo Allah kamar yadda na faɗa kwanan baya wani sahabi ya ga wani ya yi wanka kayatar da shi a kai wannan da kyau kai ya sai sai ya rikin lafiya sai annabi ya ce me yasa baka ce tabarakallahu ba tabarakallahu ba idan kar ɗayan ku ya ci naman dan uwansa yake shi ido ainu yana kai raƙumi har cikin tukunya yana kai mutum har cikin kabari alainu wato kamu da ido ko kamu da abin shi ne ake kiran da komai daɗin
wata baiwa Allah ce ta kawo wannan takarda ta ce tana son sai mata addu'a game da matsalar da ke damu da jinnu suna hana ta bacci da kuma rashin walwala
Allah ya sauke mata in za ta bacci kullum da karanta ayatul kursi kafa hamsin Allah ya raba ta da abu.
akwai malam yawo wanda ya aiki gidan rediyo Najeriya wanda ke tare shi nan shekarun baya wannan shekaran ba shi da lafiya wani wata shekaru yana gida yana so ya yi saduwa ta ba shi lafiya.
Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya sauke mata.
Karban gari ta Allah.
Masu karban dariga komai yawan su a gaya musu dariƙar tijaniya tana da kyau Allah yana son ta shi ya ba da umarni ya yi wa zamzurullah zikiran kafiran wa zabbi bukratan wa asilan. amma ya zo je mu za a karba sai mu faɗi sharadi sharadi na farko in an shiga dariƙar tijaniya za a rige ta ne har a tsofa har iyakan zaman duniya ba za a bar ta ba ko ba za a haɗa ta da wata dariƙa ba dariƙu wale ɗari uku da goma sha uku nan za a iya haɗar junansu su a junansu amma tijaniya ba a haɗa ta da su da kowacensu in an shiga ba a fita ba a haɗa da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wali yadda wani suke cikin tijjaniya za a kula da zalla riga yadda cikin jama'a za a girma iyaye a yi musu biyayya za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a kuma ba a shanta ba mai karban dariƙa ko masu karban dariƙa in sun karbi wannan shari'i sai ba su dariƙa shi tijjani ma rabbi karbi alhamdulillah to Allah ya mana gafara Allah ji gan Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman da mu Allah ya saka da wurin mu da alheri wasu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatan su Allah ba da wanda suke neman Allah kiya da wanda tsoron su Allah ke yi mun Allah ke mana jama'a mu Allah ke mana addini mu Allah ke mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam barka shi shi يا رب العالمين اللهم يا من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لا صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة